أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم احفظ شيخنا وبارك في أمره ومتعه بالصحة والعافية واحفظه من كل سوء ومكروه قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن ابن القيم الجوزية في كتابه الفوائد وهو سبحانه يقرر المعاد بذكر كمال علمه وكمال قدرته وكمال حكمته فإنه فإن شبه المنكرين له كلها تعود إلى ثلاثة أنواع أحدها اختلاط أجزائهم بأجزاء الأرض على وجه لا يتميز ولا يحصل معه تميز شخص عن شخص الثاني أن القدرة لا تتعلق بذلك الثالث أن ذلك أمر لا فائدة فيه وإنما الحكمة اقتدت دوام هذا النوع الإنساني, الإنساني شيئا بعد شيء هكذا أبدا كلما مات جيل خلفه جيل آخر فأما أن يميت النوع الإنساني كله ثم يحييه بعد ذلك فلا حكمة في ذلك فجاءت براهين المعاد في القرآن مبنية على ثلاثة أصول أحدها تقرير كمال علم الرب سبحانه كما قال في جواب من قال بسم الله الرحمن الرحيم من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وقال وإن الساعة آتية فاصفح الصفح الجميل وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم وقال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم والثاني تقرير كمال قدرته كقوله أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر ألا أن يخلق مثلهم وقوله بلى قادرين ألا أن نسوي بنانه وقوله ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير ويجمع سبحانه بين الأمرين كما في قوله أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر ألا أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم الثالث كمال حكمته كقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وقوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا وقوله أيحسب الإنسان أن يترك سدى وقوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق وقوله أم حسب الذين أم حسب الذين اجترحوا السيئات اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ولهذا كان الصواب أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع وأن كمال الرب تعالى وكمال أسمائه وصفاته تقتضيه وتوجبه وأنه منزه عما يقوله منكروه كما ينزه كماله عن سائر العيوب والنقائص نعم
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka in uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan babban masallaci na juma'a na nan jami'ar bayero da ke nan cikin garin kano a wannan yammaci na laraba yau muna goma ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1444 wanda kuma yake daidai da bakwai ga watan tara miladiya ta 2022 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin wannan littafi mai suna alfawa'id wallafar al'imam shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abubakar ibn qayyim al-jawziyyah rahimahullah ta'ala wannan shine darasin mu na bakwai a cikin wannan littafi idan ba a manta ba ibn al-qayyim alaihi rahmatullah yana bayanin abin da yake cikin suratu suratu qaf na tadabburin alqur'ani da abubuwan da ta kunsa masu girma wanda ya gangaro kan maganar tabbatar da ranar alkiyama da zuwan ranar alkiyama cewa gaskiya ce wanda wannan sura ta yi magana akan wannan kamar da ya gabata shine yake cewa wa huwa subhanahu yuqarriru al-ma'ada bi dhikri kamali ilmihi wa kamali qudratihi wa kamali hikmatihi Allah subhanahu wata'ala yana tabbatar da samuwar wato dawowa bayan mutuwa bi zikri kamal ilmihi ta hanyar ambatan cikar iliminsa da cikar kudirarsa da cikar hikimarsa fa inna shubhal munkirin lahu kullaha ta'udu ila thalathati anwa domin shubuhohin waɗanda suke musunta dawowa bayan mutuwa suna komawa ne zuwa ga waɗannan nau'uka guda uku ga nau'uka guda uku ahaduha nau'i na farko ikhtilatu ajza'ihim bi ajza'il ardi ala wajhi la yatamayyazu wato yadda wasu wato sassan jikin su suke cakuduwa su gauraya da sassan kasa ta yadda ba za a iya bambancewa ba ba za a iya bambancewa tsakanin su ba wala yahsulu ma'ahu tamayyuzu shakhsin an shakhs ba kuma za a iya bambance wato wani mutum daga wani mutum ba shubha ta biyu athani shubha ta biyu annal qudrata la tata'allaqu bidhalika qudrar ubangiji ba ta da alaka da dawo da mutum bayan mutuwarsa wato qudrar ubangiji ba ta da alaka ta dawo da mutum bayan mutuwarsa athalith shubha ta uku anna zalika amrun la fa'idata fihi dawo da mutum bayan mutuwarsa wani abu ne da ba shi da wani amfani وإنما الحكمة اقتضت دوام هذا النوع الإنساني آه هذا النوع الإنساني شيئا بعد شيء abinda hikima take hukuntawa shine wannan nau'i na dan adam wato jinsin dan adam ya ci gaba da dawwama lokaci bayan lokaci har abada kullama mata jilun khalafahu jilun akhar duk sanda wasu tsariku suka mutu suka kare wasu tsarikun su biyo bayan su فأما أن يميت النوع الإنساني كله ثم يحييه ثم يحييه بعد ذلك فلا حكمة في ذلك سكتشيت أما الله سبحانه وتعالى يكشي جنس ɗan adam gaba ɗaya sannan ya sake raya shi bayan ya kashe shi suka ce wannan babu hikima a cikin yin haka faja'at barahinul ma'adi fil qur'ani mabniyatun ala thalathati usul don haka sai hujjojin tabbatar da dawowa bayan mutuwa a cikin alkur'ani suka zo a gine akan waɗannan tussa guda uku ahaduha taqriru kamal ilmin rabbi subhanahu abu na farko tabbatar da cikar ilimin ubangiji subhanahu wataala kama fi jawabi man qala man yuhyi al'izama wa huwa ramim kamar abin da yazo cikin ansar da Allah ya bawa wanda yake tambayar cewa wane ne zai raya kasusuwa bayan sun ratattake qul Allah ya bashi ansa da cewa qul kace yuhyiha allazi ansha'aha awwala marra wannan da ya kirkiri halittar kasusuwan a farkon karo zai shine zai raya su wa huwa bi kulli shay'in alim kuma shi masanin komai ne wa huwa bi kulli khalqin alim shi masanin dukkan wata halitta ne wa qala hakanan ubangiji yace wa inna sa'ata la'atiyatun fasfahi as-safha al-jamil lalle al-qiyama tana nan tafi don haka kayi kayi hakuri wato kayi afwa afwa mai kyau inna rabbaka huwal khallaqul alim lalle ubangijinka shine mai yawan halitta kuma mai cikakken sani wa qala hakanan ubangiji yace qad alimna ma tanqusul ardu minhum haqiqa mun san abinda kasa take rarragewa take cinyewa daga gare su wa thani abu nabiyu wato tushe nabiyu taqriru kamal qudratihi tabbatar da kamalar kudarar ubangiji ka qaulihi kamar fadar Allah subhanahu wataala أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ينزو أشي وند يهلج سميد كسا با يد إيقن يهلج يهلج كتم كتنسو وقوله دفنر الله بلا قادرين على أن نسوي بنانا بلا إيه قادرين للي مو ما سئيكو ما سئيكوني على أن نسوي بنانا بسمو ديدي تقبو إن إن يزنسا وقوله دفنرسا ذلك بأن الله هو الحق wannan kuwa ya faru saboda Allah saboda lalle Allah shine gaske wa annahu yuhyi al-mauta kuma shine yake raye matattu wa annahu ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne a bisa komai wa yajma'u subhanahu bainal amrayn kuma ubangiji yakan hada tsakanin al'amuran guda biyu kama fi qawlihi kamar yadda yake cikin fadarsa aw laysa alladhi khalaqa as-samawati wal ard biqadirin ala an yakhluqa mithlahum ashe wanda ya halicci sammai da ƙasa bai zama mai iko ba bisa ya halicci kwatankwacinsu bala ya zama mai iko wa huwa al-khallaqul alim shi mai yawan halitta ne kuma masani al-thalith abu na uku ko tushe na uku kamalu hikmatihi kamalar hikimar ubangiji subhanahu wata'ala ka qaulihi kamar fadarsa wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin ba mu halicci sammai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu ba domin wasa وما خلقناهما وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا وقوله لفدرسا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا بما halicci sammai da bamu halicci sama da ƙasa ba da abin da yake tsakanin su batila a banza wa qawlihi da fadarsa ayahsabu al-insanu an yutraka suda shin dan adam yana tsammanin a bar shi sakaka وقوله لفلرسا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون شن كنا تمان شن كن تمان شوى من هلتشيكو عبثا دومين واسا وأنكم إلينا لا ترجعون كما كوبا ذاك داوزوا قريم با فتعالى الله الملك الحق تؤلى الملك بشكك ملكي نكسكيا يا أوككا وقوله لفلرس أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم شن ولن سكا تبكى منا نن أيك سنة طمان مسنيا سكو مميد سكو كبر ولن سكا إيماني سكا أيك نقلي سدم ديدي محياهم ومماتهم لا يوسد متوسو ساء ما يحكمون أبن سكي هكنتاوا يا يموني to wannan ibn al-qayyim alaihi rahmatullahi anan ya dunkule abubuwan da masu ƙaryata dawowar dan adam bayan mutuwarsa suke hujja da shi ko shubuhohin da suke kafa hujja da su zuwa abubuwa guda uku abu na farko shine yace ka abin sun gina shi akan cewa Allah subhanahu wataala bai da cikakken ilimi domin suna ganin cewa duk wanda ya riga ya mutu ya ratattake ya zama diddiga ya zama ƙasa ta yaya za a yi Allah subhanahu wataala iya dawo da waɗannan gutsatsari nashi ya kuma haɗa shi ya mai da shi ya dawo mutum kuma ma idan har zai iya gane gutsatsarin ya za a iya bambance gutsatsarin wannan da na wannan ba zai iya bambancewa ba suka ce kamar a ce wata dabba ce ta cinye wani mutum sai kuma wani ya kama wannan dabbar shi kuma ya yanka ta cinye ta to kaga shi abinda ta ci ya shige abinda wancan mutum na farko da ta cinye ya bi jikinta ya zama wani bangare na jikinta sannan ita kuma wani ya kama ta ya cinye shi ma kaga ta ta zama bangare na jikinsa to ya za a yi in aka tashi alkiyama a bambance jikin wannan na asali da jikin waccan na asali da jikin ita kanta dabbar suka ce kaga abin ba zai ba zai ba zai yiwu ba saboda haka suna ganin a ce za a dawo da shi kansa wannan gangan jikin yadda yake to ba zai yiwu ba sai dai a ce in ma akwai waɗanda suka yarda da alkiyama suka ce akan iya yin wasu wasu wasu mutanen ne daban amma ba waɗancan na farko ba ne za a dawo da gangan jikinsu ta farko a dawo musu da ransu na farko ko kuma wasu su ce a'a ran yana nan amma ita gangan jikin za a sake ta to waɗanda kuma su yarda ba gaba ɗaya suna ganin wannan ma hujja ce da take nuna cewa ba za a sake dawo da mutane ba shi yasa suke yawan kafa hujja da wannan bangaren a idza mitna wa kunna idzaman wa rufatan a inna lamab'uthuna khalqan jadida yanzu a ce mun mutu mun zama kasusuwa mun zama rittikakku diddiga kuma mu za a sake dawo da mu sabuwar halitta a idza mitna wa kunna idzaman nakhira tilka idan karratun khasira ce yanzu idan muka mutu muka zama diddigaggun kasusuwa kuma sai a sake dawo da mu to wannan dawowa za ta zama mai asara ce saboda haka suna hujja da ratattake wasu a cikin ƙasa suna ganin wannan ratattakewar ita za ta nuna cewa ba za su dawo ba tunda ba yadda za a iya ware wutsatsarin jikinsu a iya mai da su yadda suke ko kuma a ware na wane da wane shi ne abinda yake cewa ikhtilat wa ajza'ihim bi ajza'il ardi ala wajhi la yatamayyazu wa la yahsulu ma'ahu tamayyazu shakhsin an shakhs wato yadda gutsatsarin jikinsu zai haɗe da ƙasa ta yadda ba za a iya bambance shi ba kuma ko da an bambance gutsatsarin jikin ba za a iya bambance na wannan da wannan ba zai zama akwai wasu waɗanda ake musu kabari ɗaya gaba ɗaya abin akwai waɗanda suke ƙonewa su zama toka gaba ɗaya tokar za a kwashe a je a binne saboda haka ta yaya za a iya bambance wannan wato ko da an gane cewa waɗannan gutsatsarin nasu ne to a za a gane cewa wannan nawa ne wannan nawa ne to kaga wannan sun gina shi ne akan inkarin kamalin kamalar ilimin Allah subhanahu wataala suna ganin cewa ilimin Allah subhanahu wataala ba zai kai ga sanin waɗannan abubuwa a daki daki a dalla dalla a yadda suke haka ba saboda haka wannan ta sa suka yi inkarin alkiyama ko kuma shubhasa ta biyu shine cewa alqudratu la tata'allaqu bidhalika qudrar Allah ma ba ta da alaka da wannan wato ubangiji subhanahu wata'ala bai sanya dawo da dan adam karkashin kudrarsa ba da haka tun farko ma a daina magana cewa Allah zai dawo da dan adam domin ba ya sa shi a karkashin abin da zai iya yi ba to kaga nan akwai inkarin kamalar qudrar ubangiji subhanahu wata'ala sannan abu na uku shi ne ganin ma ba amfani ta yaya za a yi a ce mutum abinan ya mutu a sake dawo da shi ai Allah subhanahu wataala yayi ɗan adam ne dan ya basu a haka saboda haka a haka za su ta ci gaba da zama sai dai kawai in waɗannan sun tafi wasu mai gurbin su kamar masu alqaidi da bitarasufal arwah su suna ganin kawai ruhin ne yake caccanzawa yake canza jiki idan wannan ya mutu to ruhin zai koma cikin wani jiki saboda zai sake dawowa a cikin wata kama ne ko dai kamata dan adam ko kuma kamata dabba amma a ci gaba ɗaya jinsin dan adam babu shi suna ganin wannan wannan ba zai ba zai yiwu ba to waɗannan su ne abinda ibn qayyim yake cewa masu inkarin samuwar ranar lahira sun gina inkarin su akai sun gina inkarin su akai to kaga waɗanda ibn qayyim yake magana akan su ne waɗanda suka yarda cewa akwai Allah sun yarda cewa akwai Allah kuma shi yayi halitta amma kuma ba za ba sake magana in mutun ya mutu a dawo to amma akwai kuma a gefe guda waɗanda su basu ma yarda akwai Allah ba basu yarda akwai Allah ba wannan duniya da muke ciki da abin da yake cikin ta da tsare-tsaren da ta kunsa sama da ƙasa da manyan halittu da ake gani duk ya faru ne kwatsam kwatsam haka ta faru babu maganar akwai wani wanda ya yi ta saboda ba su yarda da wani abu ma wara almadda ba baya ga abin da idansu yake gani ba su yarda akwai wani abu ba saboda ba su ba yarda da Allah ba ballantana su yi maganar samuwarsa su yi maganar iliminsa ko su yi maganar kudararsa ko su yi maganar hikimarsa su a gurinsu ma babu Allah saboda ba a magana cewa akwai Allah iliminsa ne ake ganin bai kai ba ko akwai Allah kudararsa ce ba ta kai ba ko kuma akwai Allah shi ya halitta amma ba hikimar ya sake kashe su kuma ya sake dawo da su su waɗannan gaba ɗaya ma a gurinsu babu Allah to kaga waɗannan su zai zama suna gina wato inkarin su ga ranar alkiyama akan inkarin samuwar Allah ne gaba ɗaya tunda babu Allah kaga ba maganar cewa akwai wata rana da za ta zo dan Allah ya sake dawo da dan adam kuma har ya yi masa hisabi har ya kai wasu aljanna ya kai wasu wuta tunda da ba su yadda akwai shi ba ballantana su yadda akwai wani sakamako da zai yi wa mutane bayan mutuwa saboda haka su waɗannan tattaunawa da su sai ka tattauna da su akan asasin da shi suka gina akan asasin da suka gina aqidar su akai shine inkarin samuwar Allah amma ba inkarin akwai lahira ba duk da cewa sukan yi magana akan wannan janibin sukan yi magana akan wannan janibin cewa cewa babu ranar lahira domin suna ganin cewa babu wani abu na hankali da yake tabbatar da cewa akwai wata rana da ɗan adam zai sake dawowa bayan mutuwarsa babu wani dalili na hankali babu kuma wani dalili na ilimi na science sauraka babu wannan da zai iya tabbatar da samuwar wata rana bayan wannan rayuwar da dan adam yake ciki a sake samun wata rayuwa kuma da dan adam zai sake rayuwa a cikin ta saboda suna cewa babu dalilin hankali babu dalili na na ilimi sannan kuma suna ganin dan adam ya gina yardarsa da ranar alkiyama ne kawai dan ya biya wa ya biya wato bukatar zuciyarsa bukatun zuciyarsa saboda tsoro da ya cika zuciyar dan adam na mutuwa saboda babu abin da zai yi ya lallashi kansa ko ya sa wa kansa wani fata illa ya yarda cewa akwai wata rana da zai dawo ya haɗu da masoyansa da da waɗanda ya rasa iyayensa da sauransu shine ya kirkiri akwai lahira ya kirkiri lahira ne dan ya kwantarwa da kansa hankali ya kwantarwa da kansa hankali cewa akwai wata rana da za ta zo duk waɗanda suka mutu ma za su dawo kaga kenan zai haɗu da waɗanda ya rasa zai haɗu da iyayensa da kakanninsa da abokansa da masoyansa zai haɗu da su to suka ce wannan kawai bukata ta ɗan adam da take cikin zuciyarsa na tsoron mutuwa da ya shiga ya yi masa kakatutu a zuciya shi ne dalilin da ya sa ya ƙirƙiro maganar akwai lahira don ya kwantarwa da kansa hankali ya lalashi zuciyarsa to kaga su waɗanda suke inkarar ranar lahira suna gina abin ne akan haka amma suna cewa babu wani dalili da zai sa ita wannan duniya ta tausaya maka dan kawai kana jin damuwa ka rasa iyayenka ko ka rasa ƴan uwanka ko masoyanka duniya ta tausaya maka ta dawo maka da suna nufin nature ta tausaya maka ta dawo maka da abin da ka rasa ba ruwanta da wani tausayi bata ma damu da wannan ba saboda akwai manya manyan ayyuka a gabanta da za ta damu da abin da ya dame ya dame ka a ranka to kaga wannan shine logic din da su suke amfani da shi ba logic irin na inkarin kamalin kudurar Allah ba ko kamalin iliminsa domin su an wuce nan babu maganar Allah din babu da maganar iliminsa kudurarsa da hikimarsa to anan ibn al-qayyim yana ginawa ne akan cewa waɗanda suke inkarin waɗanda suke inkarin ranar lahira sun yadda akwai Allah to amma sun gina inkarin ranar lahira su ne akan waɗannan tushe guda uku tushen inkarin kamalar ilimin Allah da da kamalar kudurar Allah da kuma hikima da za ta sa a kashe mutane Allah ya kashe sannan ya sake tashinsu to shi ne ya ce faja'at barahinul ma'adi fil qur'ani mabniyatin ala thalathati usul da haka qur'ani sai ya zo ya gina ya gina hujjojin tabbatar da dawowa bayan mutuwa akan waɗannan tushe guda uku idan muka kula tushe na ɗaya na biyu da na ukun za su iya zama za su zama martani ga waɗanda sun yarda akwai Allah kamar mushrikan larabawa da sun yarda akwai Allah sun yarda shine mahaliccin samai da ƙasa amma kuma ba su yarda akwai laran lahira ba tushe na ƙarshe shi kuma zai iya zama raddi ne ga mulhidai waɗanda suke cewa daga wannan rayuwa babu wata rayuwa a gaba in aka rayu aka gama wannan rayuwa da duk abin da ta kunsa na kyawawan ayyuka da munanan ayyuka da adalci da zalunci da duk abin da ya gudana a ciki haka za ta yi ta ƙare amma babu magana za a sake tariyar rayuwa baya a sake yin hisabi a sake yin sakayya akan abin da mutane suka aikata to tushe na uku zai iya zama raddi ne a kansu bayanin hikimar ubangiji subhanahu wata'ala hikimar samuwar lalan lahira shine yace ahaduha taqriru kamal ilmi Allah kamal ilmi Rabb subhanahu wata'ala abu na farko shine tabbatar da ilmin Allah subhanahu wata'ala domin suna cewa kamar inda suke cewa man yuhyil izama wa hiya ramim waye zai tashi waɗannan kasusuwa bayan ta sirratattake wato sirratattake ta yadda ba za a iya gane su ba ba za a iya gano mutsatsarin su ba ballantana a tattara su har a tashe su su koma kashi abin nan cikakken kashi to wannan shine hujjar suka yi maganar kashi domin wanda ba zai iya mai da skeleton abu yadda yake ba kaga ba zai iya haɗo sauran abubuwan ba domin a haɗa ƙashi da ƙashi ya fi sauƙi akan dawo da tsokarsa da cijoyinsa da zuciyarsa da duk abin nan jininsa da bargonsa da abubuwan duk da ya kasusuwan suka tarkata dawo da ƙashi ya fi sauƙi to idan ba zai iya dawo da ƙashi ba kaga ba zai iya dawo da sauran ba mamin ba mai aula shi yasa suke ta'abiri da da al-izam suke amfani da kasusuwa amma suna nufin shi dan adam din kacokam al-izam din suna nufin shi dan adam din gaba daya to shi ne Allah ya ba su ansa qul yuhyiha allazi anshaha awwala marra kace wanda ya ya kirkiri halittar su a farkon karo shine zai sake dawowa da su menene hujja anan wa huwa bi kulli khalqin alim na farko dai hujja shi ya yi su da farko don haka ba abin da zai sa ya kasa dawo da su sannan kuma wa huwa bi kulli khalqin alim yana sane da kowace halitta saboda haka ilimin sa bai da gaci ba wani abu da yake karkashin halittar sa da yake cikin da'irar halitta ce ta ubangiji da Allah bai san shi ba saboda haka ya san shi saboda haka wannan dalili ne daga sifar ubangiji subhanahu wataala ta ilimin sa iliminsa da ya kewaye komai daga cikin abin da ya kewaye ya kewaye dukkan halittunsa waɗanda suke a kan ƙasa ko waɗanda suke a cikin ƙasa waɗanda suke manya ko waɗanda suke ƙanana ubangiji subhanahu wata'ala ya ya tabbatar da wannan haka nan ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wa inna sa'ata la'atiyatun wa inna sa'ata la'atiyatun fasfahi as-safha al-jamil inna rabbaka huwa al-khallaq al-alim ka sani lalle al-qiyama la'atiyatun tabbas tana zuwa fasfahi as-safha al-jamil kai hakuri ko kuma kai afwa afwa mai kyau inna rabbaka huwa al-khallaq al-alim lalle ubangijinka shine mai yawan halitta al-alim masani a can aka ce bi kulli khalqin alim don kuma sai aka ce al-khallaq aka yi amfani da sigar mubalaga saboda can an yi amfani da siga ta umum bi kulli khalqi don kuma da ba aka sigar umum sai aka sigar mubalaga bi kulli khalqi abin al-khallaq ay allazi yakhluqu khalqan ba'da khalq yana halitta yana kuma sake yin halitta yana halitta yana sake yin halitta don haka khallaq ne mai yawan halitta ne ko kuma al-khallaq ne li kulli makhluq shine ya halicci dukkan wani halitta sauraka alimun ne masani ne don haka kaga wanda yake da wannan sifofi guda biyu babu kuma abin da zai gagare shi iliminsa ya zagare ko'ina ko'ina da ina sannan da faɗar Allah kada alimna ma tanqusul ardu minhum Allah ce kad alimna ma tanqusul ardu minhum mun san abin da ƙasa take cinyewa daga jikinsu ma'ana duka wani abu da yake jikin gangar jikin dan adam ba zai buye da gare mu ba babu wani abin da zai bace mana da ba za mu san shi ba ba za mu san inda yake ba ilimin ubangiji subhanahu wataala ya zagaye komai da komai don haka babu maganar cewa ubangiji subhanahu wataala ba zai iya dawo da dan adam ba bayan rasuwarsa Allah subhanahu wataala eh? to babu babu ita ana yana yana daukan mahallu shahid ne kawai ba duka ayoyin wadaraba lana ita ce duk dai cikin suratu yasin ne sai dai kuma ya dauki kawai yana so ya tabbatar da ubangiji subhanahu wataala yana hujja da ilimin sa saboda ya rushe maganar da suke na cewa abin da su kasusun sun zama ratittuku ya za a iya gane su har a iya bayar da su yadda suke saboda ubangiji subhanahu wataala anan yana yin yana yana imai zuwa ga dalilin kudrarsa amma kuma ana magana akan ilimin sa saboda ilimin shine abinda suka kafa hujja wato suka kafa shubhar su akai cewa ubangiji subhanahu wataala ba zai iya gane su ba saboda sun ratattake shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya gina abin akan akan akan akan kudrarsa sai bai yi magana akan iliminsa bai yi magana akan kudura ba saboda inda ya yi magana akan kudura kadai za su ica mun yadda yana iyawa amma ba sai ya sani ba mun yadda inda zai iya gane su zai iya gane kutsatsarin to zai iya hadawa to amma ba zai iya ganewa ba ba da wannan ilimin to shi yasa sai zanto hujjar an gina ta akan tabbatar da cikar iliminsa in aka tabbatar da cikar iliminsa shikenan an samu an rushe jigon da suke gina shubha su akai insha shi yasa aka yi maganar a ƙudurar tashi to sannan abu na biyu shi ne takririn kamalin ƙudurati ubangiji subhanahu wata'ala a ƙurare daban-daban alƙur'ani ya tabbatar da umumin ƙudurarsa cewa kuma ƙudurarsa ta shafi komai babu wani abin da yake fita da ƙarƙashin afwan iliminsa babu wani abin da yake fita da ƙarƙashin iliminsa kamar inda faɗar Allah inna Allah la yaqa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama shay'un anan ya kunshi dukkan komai babu wani abin da ba zai shiga ƙarƙashin shay'un ba babu wani abin da yake koyuwa ga Allah subhanahu wataala a sama yake ko a ƙasa wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama ce babu abin da yake buya daga ubangijin kwatankwacin ƙwayar zarra a sama ko a ƙasa Allah subhanahu wataala ya san shi wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabsin illa fi kitabin mubin ubangiji subhanahu wataala ya ce mafatihul ghaibi mabudan gaibu gaba ɗaya a hannunsa suke wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu babu wanda ya san su sai shi wa ya'lamu ma fil barri wal bahr ya san abin da yake tudu ya san abin da yake cikin ruwa wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha babu wani ganye da zai fado face Allah ya san shi wala habatin fi zulumatil ardi ko wata kwaya a cikin dufan kasa a can can kasa cikin duhu face Allah ya san da ita wala habatin wala wala wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin ko wani abu danye ko busasshe face yana nan a cikin littafi mabayyani shine lahul mahfuz sauraka babu abinda ubangiji bai sani ba na wannan kamar da Allah yake cewa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum sayati alimul ghaibi la ya'zubu anhu mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi wala asgharu min dhalika wala akbaru illa fi kitabin mubin ubangiji yake cewa qala alladhina kafaru wadanda suka kafirta suka ce la ta'tina as-sa'a alqiyama ba za ta zo mana ba Allah ce qul ka ce bala eh za ta zo wa rabbi na yi rantsuwa da ubangiji na la ta'tiyannakum tabbas haƙiƙa za ta zo muku me yasa sai hujja da ilimin ubangiji subhanahu wataala alimul ghaibi don shi Allah shine masanin gaibi la ya'zubu anhu mithqalu dharratin fil ardi fis samawati wala fil ardi gurgudan ƙwayar zarra a cikin sammai ko a ƙasa ba za ta bace wa Allah ba ba za ta buye gare shi ba wala asgharu min zalika wala akbaru illa fi kitabin mubin ko abin da ya fi haka ƙanƙanta ko ya fi haka girma face yana nan cikin littafi mabayyana shi ne lahul mahfuz da haka ilimin ubangiji subhanahu wataala ilimi ne wanda bai babu abin da bai ta'allaka da shi ba shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da wannan sai hujja ta uku shine taqriru kamal qudratihi shine tabbatar da kamalar kudarar ubangiji subhanahu wataala kamar fadar Allah da yake cewa walaysa allazi khalaqa as-samawati wal ard biqadirin ala an yakhluqa mithlahum awalaisa allazi khalaqa as-samawati wal ard ashe yanzu wanda ya halicci sammai da ƙasa ba shi da ikon ya halicci wasu kwatankwacin su bala wa huwal khallaqul alim eh yana da iko domin shine mai yawan yin halitta kuma shine mai cikakken ilimi haka nan a cikin suratul isra awal awalam yaraw anna allaha allazi khalaqa as-samawati wal ard قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا وبجيجي أولم يروا بس قتشي وابا الله سبحانه وتعالى دي أهل سمي يهل قسا قادر على أن يخلق مثلهم بإيكوني ya halicci wasu kwatankwacinsu Allah ya ba su wannan ansar yayin da suka ce aiza ku aiza mitna wa kunna izaman wa kunna izaman wa rufatan inna la mab'uthun suka ce inna la mab'uthuna khalqan jadida za a saki halitta musabuwar halitta shine Allah subhanahu wataala ya ba su ansar cewa basu da'a wa lam yaraw anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal ard qadirun ala an yakhluqa mithlahum ba su ga Allah da ya sammai da ya kasa ba ba zai iya yin kwatankwacin su ba mana su ga irin manyan manyan halittun da Allah ya na sama da kasa sai ya kasa halittar su kuma ko dan sun mutu sai ya kasa dawowa da su haka nan da inda Allah subhanahu wataala ce bala qadirina ala an nusawwiya banana eh mu masu iko ne mu mu mu mu daidaita gabobin in yatsunsa ubangiji subhanahu wataala ya wato mayar da ansa ga wanda yake ganin cewa ubangiji subhanahu wataala ba zai iya dawo da shi ba la uqsimu bi yawmil qiyamah wa la uqsimu bi nafsil lawwama ayahsabu al insanu alla najma' idama yanzu shi mutun yana tsammanin ba za mu tattara kasusuwansa ba Allah ce bala za mu iya qadirina ala an nusawiya banana za mu iya tattara kasusuwansa za mu iya tattara gabobin yan yatsunsa ba domin idan har ubangiji subhanahu wataala zai iya tattara gabobin ɗan yatsunsa ya mai da su yadda suke kaga min babu aula ya tattara sauran sassan jikinsa domin gabobin ɗan yatsunsa na hannu ko na kafa su ne karshe a cikin halittarsa su ne karshe a cikin zubin halittarsa saboda kafin a zo kansu sai an gina sauran sauran jikinsa gaba daya saboda sauran jikinsa in ya gama ginuwa sannan har a zo kan gabobin ɗan yatsunsa a dawo da su yadda suke sauraka anan ubangiji subhanahu wataala yana nuna musu cewa wanda zai iya yin wannan min babu aula ya iya dawo da sauran gabobi na jikin dan adam inda har zai iya dawo da gabobin in yatsun sa ba haka nan Allah ce zalika bi anna Allahu wal haqq wa annahu yuhyi al mauta wa annahu ala kulli shay'in qadir ubangiji subhanahu wataala ya magana dawo da mutum bayan mutuwa sai ya ce zalika bi anna Allahu wal haqq wannan ko saboda Allah shine gaskiya sauraka ubangiji subhanahu wataala ubangiji ne na gaskiya wanda ya tattara dukkanin sifofi na kamala jin sifofin kamala sa akwai kamalar ilimin sa da kamalar kudararsa kuma yana yin abin da duk ya ga damar yi sannan yuhyil mauta yana raya matattu bayan mutuwarsu ya sake dawo da su annahu ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne akan komai saboda ka anan babu abin da zai gagari ubangiji subhanahu wataala daga ciki akwai dawo da matacce wa yajma'u subhanahu bainal amrayn wani lokaci ubangiji ma a aya ɗaya sai hada waɗannan abubuwa guda biyu wato waɗannan tusa guda biyu tushe na farko da kamala ilimin sa da kamala kudurarsa kamar yadda yake cikin wannan aya ta cikin suratu yasin awalaysa awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal ardh biqadirin ala an yakhluqa mithlahum kaga magana kudura kamalan kamalan kudurar ubangiji sannan ce bala wa huwa al-khallaqul alim kaga kamalan ilimin sa kenan kaga ya hada na ɗaya da na biyu da na uku sai tushe na uku shine kamalu hikmatihi kamalar hikimar ubangiji da suke ganin cewa babu wata hikima ubangiji subhanahu wataala ya halitta kuma ya kashe su gaba daya dan ya sake tayar da su suke ganin cewa wannan babu hikima a cikin yin haka to ubangiji subhanahu wataala a cikin irin martanin da ya rika basu ya rika rushe wannan shubhat ta su ta wajen ta hanyar tabbatar da kamalar hikimar ubangiji subhanahu wataala daga ciki akwai fadar Allah wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibi ba mu halacci sammai da ƙasa da abin da yake tsakanin su la'ibi na muna masu wasa ba to ba ba wasa ne ya samu kai su ba ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون cewa mu halicce su ba sai da gaskiya wato abin da yasa muka halicce su gaskiya ce gaskiyar ita ce sanin Allah da bauta masa da bin dokokinsa wannan gaskiyar ita ta muka halicce su to kuma tunda ubangiji subhanahu wataala yayi halitta yayi ta kuma saboda wata manufa shine ya ba su umarni ya hana su shine bil haqqi din ba dan wasa yayi su ba kaga wannan yana nuna cewa dole to akwai wata rana kuma da za a yi sakamako akan abin da mutane suka aikata ko suka ki aikatawa na dokokin da ya basu domin in ya zanto ya yi su kuma ya basu haka nan to ya zanto ya yi aikin da abin nan aikin banza ke da mara amfani ya zama bai da wani amfani wannan hikima ta ta dan adam hikima ta hankali ma ya kamata tabbatar da wannan cewa ubangiji subhanahu wataala ba zai ya halitta irin wannan cikin tsari ba ya halicci dan adam ya bashi dokoki ya aiko masa annabawa yayi kaza yayi kaza yayi kaza kuma duk ƙarshe babu wani abin da zai biyo baya abinda duk yawa kana a nan duniya na masa biyayya ko rashin masa biyayya ya zanto an tafi a banza ya tafi a haka to zai zanto a nan kamalar adalcin ubangiji ba tabbata ba ubangiji subhanahu wata'ala yana da cikakkiyar cikakken adalci wa tabbat kalimatu rabbika sidqan wa adla ubangiji yana da cikakken adalci daga cikin adalcin ubangiji shine yayi hukunci ta hanyar saka ma waɗanda suka cancanci sakamako da ainihin kama waɗanda suka cancanci a kama su da laifi wanda yana daga cikin kamalar abin nan hikimar ubangiji da kuma kamalar adalcinsa amma a ce ubangiji su wani wata'ala ya yi halitta ya yi umarni ya yi hali wasu sun bi umarnin sau da ƙafa wasu ma sun wahala wajen bin umarninsa sun gamu da zalunci da tsangwama wasu ma sun rasa rayukansu akan haka sun rayu cikin kunci saboda biyayya gare shi sun sadaukar da rayuwarsu saboda shi wasu kuma sun ci zali sun kibin umarninsa sun cutar da masoyansa sun saba duk wata dokarsa sun ci karansu ba babbaka sun yi abin da suka ga dama kuma ƙarshe dai a tashi babu komai da zai biyo baya wannan ya saba wa hankali ya saba wa aikin wanda yake da cikakken ilimi da adalci da hikima ba zai irin wannan ba ka kaddara ko marubuci ne ko kuma mai shirya wasan wasan kwaikwayo da za a samu wani marubuci ya zo ya yi rubutu a farkon a babin farko ya yi magana akan wasu mutanen kirki da irin ayyuka manya-manya da suka yi da kuma wasu da suka zo suka zalunce su suka yi abubuwa marasa kyau ga waɗannan kuma sun yi abubuwa masu kyau kuma ƙarshe littafin ya ƙare a nan ko kuma wasan ya ƙare a nan ba tare da nuna sakamakon waɗannan da suka kyautata ba da kuma waɗanda suka munana za a ce wannan ba ƙwararren marubuci ba ne inda za ka samu wani novel ka ɗauka kana karanta ka ga ana ba da labarin wani irin bajinta da ya yi da sauransu da wani kuma rashin mutunci da ya yi kuma ƙarshe novel ɗin ya ƙare story din ya kare ba tare da kaji wannan da yake kyakkyawan aiki ba irin sakamako mai kyau da ya samu ko kuma wannan rashin da ya rashin wato kyautawa irin mummunan sakamako da ya samu zaka ce kai wannan ba ƙwararren marubuci bane ko wani ya shirya film ya nuna wasu suna ta zalunci suna ta cuta suna ta abin da suka ga dama kuma film din ya kare a haka lalle dan dan kallo zai ce wannan kamar ma ba da lasisi yake a ita yin rashin gaskiya saboda ga wani ya yi ya gama lafiya ni ban ga wani abu da ya same shi ba kamar yana yana encouraging din mutane ne cewa su yi su yi rashin gaskiya to walillahi almathalul a'la a ce ubangiji subhanahu wataala yayi halittar sa yadda take dinnan gaba daya amma kuma karshe ya bar su haka nan a banza babu wani abu da zai biyo baya shine abinda Allah ya ce ma khalaqna as-samaa wal arda wama bainahuma batila sai zalika zannu alladhina kafaru yace ba mu halicci sama da ƙasa da abinda yake tsakanin su batilan a banza ba haka kawai ba wata hikima yace wannan zatan kafirai ne wa wajil alladhina kafaru minan nar am naj'alu alladhina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardi am naj'alu al muttaqina kal fujjar ubangiji yace am naj'alu alladhina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardi za mu mayar da waɗanda suka yi imani suka yi kyawawan ayyuka kalmufsidi na fil ardi kamar masu barna mu daidaita su am naj'alul muttaqina kal fujjar ko kuma mu mayar da masu takawa daidai suke da waɗanda suke fajirai wato kowanne kawai ya ya ya ya ci banza ya daki banza ya cuci banza ya cinye dukiyar mutane ya yi rubda ciki da ita ya yi lalata sa shikenan kissa ta kare a nan rayuwar duniya gaba ɗaya ta ƙare a haka anan ba babu hikima a ciki babu hikima a ciki afa naj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun yanzu ma mayar da mujrimai masu manya-manyan laifuka kamar masu musulmi masu mi kauya ga Allah mu daidaita su Allah ce wani irin danyen hukunci kuke yi wani danyen hukunci ne sauraka babu hikima a ciki hikima ita ce a samu wata rana ta zo da za a tayar da waɗannan mutane guda biyu waɗanda suka kyautata a yi musu goma ta arziki a sauke musu kaɓakin arziki shiga gidan aljanna waɗanda kuma suka munana su ga sakamakon abin da suka yi su girbi abin da suka shuka wannan shine tamamul adli shine cikakken adalci saboda haka waɗanda suke cewa babu hikima a ciki su ne suke son a yi abin da ba shi da hikima su ne suke son su tabbatar da abin da babu hikima a ciki domin halittar mutane a haka a basu a haka shi ne rashin hikimar ba a tashe su a yi musu sakayya akan ayyukansu ba shi ne rashin hikima a basu a hakan a tafi a basu a haka shi ne ba hikima shi ne kawo kuma faɗar Allah subhanahu wata'ala da kice ya hasabu al-insan an yutraka suda yanzu mutum yana tsammanin a bar shi a banza a bar shi a kara zube ba umarni ba hani shikenan ubangiji subhanahu wata'ala yayi masa irin wannan kira ya fitar da shi ya ba shi cikakken hankali ya ba shi damammaki iri iri ya ba shi ilimi kuma shikenan sai ya bar shi haka nan ba tare da ya nuna masa ga abin da zai yi ba abin da zai bari ga abin da rayuwarsa da ta jinsinsa za ta yi kyau ga abin da in yayi kuma rayuwarsa da ta jinsinsa za ta lalace ba zai yi ba to kaga wannan ayar ayahsabu al-insan an yutraka suda wannan ƙarshen suratul qiyama wanda aka bude ta da maganar tabbatar da al-qiyama da tsammanin da ɗan adam yake la uqsim bi yawmil qiyamah wa la uqsim bi nafsil lawama ayahsabu al insan an lan najma idama bala qadirin ala an nusawwiya banana bal yuridu al insanu li yafjura amama yas'alu ayyana yawm al qiyamah san zuciyar ɗan adam kamar shi wancan filosof da yake ganin cewa sauye-sauyen zukatan 'yan adam ne da bukatunsu yasa suka yi da akwai ranar kiyama aka si shi ya kamata ya zama inda sauye-sauyen zukatan ɗan adam za a bi shi ne abin shi abin da ya gada ba ba ya ce akwai ranar kiyama ba wanda zai tabbatar da ranar kiyama shi ne wanda bai yadda ba san zuciyarsa ba tunda yana tabbatar da wata rana da sakamako zai biyo baya amma wanda yake cewa babu alkiyama shi yake so tabbatar da san zuciyarsa shi yasa Allah ya ce bal yuridu al-insan li yafjura amama yasalu ayyana ayyana yawm al-qiyama dan adam shi yake so ya barna yayi tabargaza yadda ya ga dama shi yasa yake musu cewa yaushe ne ma alkiyama za ta zo saboda saboda yana so ya ci karansa ba babbaka don haka tabbatar da cewa akwai alkiyama shine yake nuna ba wato dan adam bai bi san zuciyarsa ba ba wai shine yake nuna ya bi san zuciyarsa ba kamar yadda shi wancan filosof yake faɗa to za mu ga cewa farkon surar ta buɗe da batun tabbatar da ranar kiyama tare da kawo hujjar da take nuna haka bala qadirina ala an sawiya banana sannan kuma sai ta rufe da kuma tabbatar da cewa alkiyamar dai gaskiya ce أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى سبحانك فضلا كاغا وبنجي سبحانه وتعالى شيء وانا اكيد cewa رد العجز على الصدر yana cikin abin fasaha ta balaga ƙarshe ya zo ya zama murfi na abin da aka fara da shi an fara da alƙiyama kuma aka rufe da mutunta da mabuɗin da marfin duk suka zama abu ɗaya suka tabbatar shi ne tabbatar ranar alƙiyama don haka ɗan adam kai ya cewa za a bar shi haka nan sakaka shi ya sa yake so a ce babu alƙiyama in aka ce babu alƙiyama to shi kenan sai ya ci karansa babu baka ya abin da ya ga dama a rayuwa ya cuci wanda ya ga dama don yana don yana jin cewa ba ranar da za a karɓar ma wannan mai raunin haƙƙinsa haka ne ya ce afa hasibtum an da ma khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahu al-malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim yanzu kuna tsammanin cewa khalaqnakum abathan mun halicce ku haka dan wasa wa annakum ilaina la turja'un kuma ku ba za ku dawo gare mu ba fata'ala Allahu al-malikul haqq Allah mai cikakken mulki na gaskiya ya ɗaukaka ya ɗaukaka daga a ce ya yi abin da yake wasa ne a ce ya yi abin da yake wasa ubangiji su bani wata'ala ya ɗaukaka daga wannan haka nan yace am hasiban allazina ishtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun am hasiban allazina ishtarahu as-sayyi'ati shin waɗanda suka tafka munanan ayyuka suna tsammani ko sun yi tsammani an na ja'alahum kallazina amanu wa amilus salihati mu mayar da su kamar wanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai sawa'an su zama daidai mahyahum wa matuhum rayuwarsu da mutuwarsu ba zai yiwu ba ubangiji subhanahu wata'ala ba zai daidaita waɗanda suka yi kyawawan ayyuka da waɗanda suka yi munana ba ce ijtarahu sayyi'at domin yawanci miyagun ayyuka ana aikata su da gaɓoɓi ne da jawarih ne za ka ce ijtarahu a iktasabu sayyi'at bi jawarihihim sun yi miyagun ayyuka da gaɓoɓinsu sun cuci wani sun zalunci wani sun danna haƙƙin wani to kuma shi kenan sai mu kyale su ko kuma ma mu daidaita su da waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai a nan duniya da lahira duk su zama ɗaya duk su zama ɗaya Allah ce ba zai yiwu ba sa'a ma yahkumun hukuncin da suke yi yayi muni saboda haka tabbatar da zuwan alkiyama kamar yadda ibnu qayyim yake cewa li hadha kana as-sawabu anna al-ma'ada ma'lumun bil aqli ma'a shari tabbatar zuwan alkiyama wato dawo da mutum bayan mutuwa abu ne da yake ake sanin shi ta hanyar hankali kuma ake sanin shi ta hanyar shari'a ake sanin shi ta hanyar hankali domin hankali ya hukunta cewa ba zai yiwu ba rayuwar ta kare a haka ba tare da wata ranar da za a ga canji ba ba tare da adalcin ranar da za a ga adalcin ubangiji ya fito tsakarara ba hankali ya tabbatar da wannan kuma ikon Allah kudarar ubangiji yana iyawa dan menene dan adam zai yi wa iko wato kudarar ubangiji iyaka cewa zai iya kaza ba zai iya kaza ba yanzu in wata ƙasa wadda aka santa da arziki ta yi shelar cewa za ta gina wasu wato za ta gina wani gari ko wani birni wanda za ta yi manya-manyan gine-gine na alfarma ta cika shi da kayan ta cika su da kayan cika gidajen da kayan alat da kayan morewar rayuwa za ta zaɓo wasu manya-manyan mutane daga cikin 'yan ƙasar ta kai su ta ajiye su a wannan birnin shi kenan wani yana can wani sai ce ƙarya ne ba za su iya ba ko kuma su ce za su yi wani wuri kuma za su gina wasu gidajen ajiye wato fursunoni wurin ajiye gidajen gyaran hali za su gina su don su kama masu laifi da waɗanda suke yi wa gwamnatin zagon ƙasa a je a kulle su a ciki shi kenan sai wani ce ba za su iya ba saboda me suna da iko suna da kuɗi suna da takalolin suna da duk abin da suke da shi shi kayan da suna da shi amma kuma ka ce ba za su yi wannan ba don me ba za su yi ba saboda haka shi ilim shi tabbatar da abin a hankalce hankali zai tabbatar sannan kuma shari'a tana ta tabbatar da wannan nassi ya tabbatar da wannan imani da abin da annabawa suka zo da shi ya tabbatar da haka saboda haka in ka yi imani da abin da annabawa suka zo da shi dole ka yi imani da labarin da suka bayar sun ba da labarin abinda Allah subhanahu wata'ala ya sanar da su suka san shi kai menene naka zaka kareta ba ku ba ka da hujjar karetawa kamar wani baushe ne wanda yake abin nan maharbi wanda an san shi kwararren maharbi ne shahararri babu dashin da bai kutsa ba sai zo yana ba da labarin cewa ya ga wata irin dabba da bai taba ganin ta ba mai kaza mai kaza mai kaza sai wani mai kasa kayan biya a bakin hanya sai ce da shi ƙarya kake yi gaba wata dabba da a saboda me a saboda me shi fa wannan ƙwararre ne a cikin harkar nan kuma yana shiga dajin nan yana nausawa kai kullum kana bakin titi kuma ka ce ƙarya yake to haka fa wanda za su ƙaryata annabawa da abinda annabawa suka ba da labari daga Allah daidai suke fa da wannan mai kamiyar da yake karyata wannan baushen akan cewa bai gani ba karya yake saboda haka abinda mumini yake gina hujjarsa akai shine gaskata annabawa ya gaskata annabawa to duk abinda kuma suka ba da labari gaskiya ne shi kasancewar bai taba jin abin ba ko hankalinsa bai kai ga sanin abin ba wannan ba shi yake nuna ƙarya suke ba to wannan shine ta'amuli da dukkan wani mu'mini yake yi da dukkan wani nassi da ya tabbata daga Allah da manzansa dan hankalinsa bai abin nan ba to ba zai karkato ya dawo a watsayin wannan na bakin titi ba yana ƙaryata wasu wani masani wanda kuma amintacce ne mutane sun yarda da gaskiyarsa to shine yace wali hadha kana as-sawabu anna al-ma'ada ma'lumun bil aqli ma'a shari وأن كمال الرب تبارك وتعالى كما للي كمال الأبنجي وكمال أسمائه لكمال السنة ينسى تقتضيه وتوجبه سنة هكذا تأسامرانا القيامة وكي سنة وجب تمادول أسامرانا القيامة ومن كمال إلى من الله لهكما سبضات بيّن بس أقوي ونرانا وأنه منزه أما يقوله منكروه كما أبنجي ياغر ككدا أبندا ما سإنكار ونرانا سكي فلاه na cewa ubangiji ba zai iya tashi da tayar da matattu ba ko baya da ikon da zai haka ko bai da ilimin da zai iya gane sassan sassan bangarorin mutum kama yunazzahu kamaluhu an sa'irul uyub wan naqais kamar yadda ake tsarkake kamalar ubangiji daga sauran aibubbuka da sauran abubuwa na tawaya lokaci yayi zamu tsaya anan abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh